وعلى آله وصحبه الكتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وما من أحد من mun dawo الأمراض cikin karatu na jawahirul ma'ani da muke yi wato na dariƙa yau kowace rana irin wannan ta lahadi kuma muna nan a cikin wannan fasali da muke bayanin irin wato wa- wato baye-bayen da Allah ya shi su na fuskar ilimi da karamci da baiwa da kuma sauran abubuwa da aka haɗa su nan na tubbobi wanda suke manya irin na waliyai to a cikin wannan ah, babi muke babi na uku kenan a fasalinsa na farko Ah, inda za mu tashi inda yake cewa menene
وما من أحد من الأصحاب إلا لهقه نائله to yake cewa babu wani daga cikin sahabban shehu tijjani face ah, baiwar shehu ta riske shi babu wani wa- duk wanda ka sani shehu sai sai ya masa wani abu ba yadda za a yi ku zauna ku abu ku abuce ku abuce shi sai ya tabbatar ya yi maka abu ya yi maka abu ya yi maka abu ووسعته عوارفه hakan nan alkhairansa da baye bayansa kuma sai ta sai ta game shi وفضائله فلا يلقى بعضهم بعضا إلا حتى فجع باياه دائما من كل شيء yawwa ba ba ne da ai wani ya game da wani daga cikin sahabban shehu face sai sun zantar da juna na irin baye bayan shehu da yake zuwa musu na kowane irin nau'i ثم لا يقدر أحد أن يواجهه بالثناء عليه li ajli لأجل zalika ذلك yawa sannan ba wanda yake da ikon ya iya fuskantar sa wai da yaba masa da ya masa kirari ko da zuguguta shi akan wannan ayyukan da yake yi أو يذكره له أو يشيع خبره ko kuma ya ambaci wannan ga shehu ko kuma ya dinga yaya labarin ba a zuwa a dinga cewa ai irin abubuwan da ake yi Allah ya saka da alheri ana ɗaukar nauyin mu ana wahala da shehu ba a gaya masa wannan zancen. ba ka iya zuwa ka tunkare shi da wannan zancen. Mhm.
وإذا أكل أحد الطعام عنده Mhm.
فقال له كفر الله خيرك Yawwa.
رده إلى شكر نعمة الله To idan wani ya ci abinci a gurinsa, shi kenan sai wa shi wa addu'a ta alheri ta ta kaman godiya haka nan ce ka sarar lawa khairat Allah ta ma yawaita irin alherin da kake mana. To ma- shehu sai juyar da shi zuwa ga shukura ga Allah. Mhm. Wa shuhudu ma tafaddala shi وشهود ما تفضل wa به aulahu.
سبحانه وأولاه da kuma ya dinga juyar da shi zuwa hangen abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi masa baiwa da shi ya yi masa ni'ima da shi zai juyar da shi zuwa ga tushen abin inda ya fito ya juyar da shi ya kora shi zuwa ga duban Allah ويقول ya dinga cewa كلوا من رزق ربكم واشكروا له adigo yana ikitibasi daga alqur'ani ko ba haka ba ku ci daga arzikin ubangijin ku ku yaba masa arziki dai ba mai shi sai Allah inna Allah huwa razzaq saboda haka sai ya kora ku zuwa ga razzaq shine Allah tabaraka wa ta'ala
ويقول المنة لله وحده yi kullum zantansa kenan baiwa ka Allah ce shi kadai babu wani mahaluki da ya zai kwakwara in dai ba jahili ba sai wanda yake jahili mara cin sanin Allah shine zai iya yin kwakwara ya ce ya goyi ba nema kaza kai ba nema kaza ba nema kaza nema wahala kaza nema kaza kai bayan haka babu wanda ya isa ya haka sai Allah
ومن كرامات كراماته الجارية في هذه العطايا أنه لا تصل عطيته أحدا إلا وجدته على حين ضرورة wa shiddatu وشدة احتياج Haka na yana da karamomin shehu da ka gani ko da suke gudana a cikin wannan kyautuka ita a cikin kyautar kuma akwai karama. To babu sa- babu yanda za yi kyautar shehu ta zan ta zo wa mutum sai ta tar da shi a cikin tsananin bukata zuwa ga wannan abin kuma. Idan ka ga ba yanda za a yi san da kana da bukatar abinci ya yi kuma da riga. Sai dai ka ga abincin. Ba kuma kana bukatar rigar ya ai kuma da abinci a'a abin da kake bukata da shi zai kuma da shi cikin azumi ne wannan ya aiko ma buhun shinkafa wannan ya baka ɗan kwano rabin buhun gero wannan ya baka wani da kana tunani ya za a yi rigar sallah to sai ka gari ka ko kuma a gari guda sun samu kuma abinci kuma sai ka ga abinci haka kuma karama suke gudana a cikin baya bayan kuma Mhm.
ولا يجد ما يهاوله ولا ما, ما يناوله ka gani eh, لا يجد ما يهاوله ولا ما يناوله Mm. yawwa la yajidu ma ma ya haulu ba Na'am.
ba ya samun abin da zai nemi wannan abin ko abin da zai zai zai siyo shi hatta ka anna sabida na sayyidina radiyallahu anhu ba ta yanzuri har kai ilayhi ka ce shugaban mu ya kwana ne yana kallon sa ya san abin da yake ciki aw zalla ma'ahu muttali'an alayhi ko kuma ya kasance tare da shi ne yana tsin kayayyakin halin sa baki daya fayutu zalika kullahu mawdi'ahu saboda haka bai wa shehu tijjani baki dai tana afkuwa ne amma afkarta inda su dace wa yunziluhu mawadi'ahu haka nan kuma yana soke baya bayan sa ne a buhuhuwansa inda ake bukatar sa ala nurin min rabbihi wannan tare da haske daga ubangijinsa wannan haskawa ce ta Allah wa basiratin fi amrihi yana kuma cikakkiyar basira na lamarinsa wa yuti fi ma yuqihi kullu bi haqqin haqqahu min qaribin aw ba'idin yana cika wa dukkan ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa daga makusanci da kuma manisanci a cikin kuma baya bayan nasa jami'an bainal adl wal ihsan yana tare tsakanin adalci da ihsani yana tare tsakanin adalci da ihsani ba zai bar adalci ya tafi ga ihsani ba bayan haka nan ka gani in baka ba mutum haƙƙinsa ba baka je kuma ka ce za ka yi wani tausayi a can nesa ba sai yana tare tsakanin adalci da ihsani uhum.
wa murahiyan li kulli li kulli da halin kulli yana da kiyaye halin kowane mutum ayyumati auladahu wa ahlahu wa iyalahu to shehu yana yana jiyar da daɗi ga ƴaƴansa da ahalinsa da iyalinsa ويولي عليهم جره ونواله yana jeranta musu wato tausayinsa da alhairansa ثم يوصون الأقارب والأصحاب مواصلة sannan kuma sai yalwata kuma baiwarsa ga makusanta ƴan uwa kenan da kuma sahabbansa muwasalatan dan sadarwa gare su ثم الأباعدة sadaqatan wa mufasalatan مبادلة hakan nan kuma sai kuma kuma ya fuskanci kuma waɗanda suke nesa shi kuma wannan ta fuskar sadaka gare shi wa mufadalatan ne ومقابلة الناس wa mufadalatan ne yawa da kuma baiwa a tsakani ba shine mufadala din شأنه في ذلك كله بديع insha Allah shi wanda tana cikin dukkan baye bayan sa da irin mu'adashin sa abu ne wanda yake mai kai وحاله في ذلك بأصله رديع sannan halin sa a cikin wannan baki ɗayan sa madaukaki ne wannan irin halaye da ubangiji halaye ne rabbani wanda ubangiji yake tattalan wasu daga cikin bayinsa ya setin su ya tura su akai ko irin wannan abin ka dinga ganin abu zahiran wa batinin yana tafiya ala wato wato asirin hayati wa kamar al'ahwali to wannan sai dai ubangiji shi zai iya bawan haka na daga abin da ya nufa da bawa ne ya zama wato masama ta rahamar ubangiji yawa mhm.
أما شأنه في داره amma وإياله sha'anin shewa a gidansa da iyalinsa فإكثار الطعام to والإطعام shine yawaita abinci da kuma ciyarwa والتوسعة da والإنعام yalwata musu da ni'imta musu والإقبال da والإكرام baiwa gare su da karramawa لا يدع شيئا إلا an ga أمسحه hannu ya على alawo وجه shi الشرعي yin nasu من ibadi قصد فائده to baya barin wani abu face ya ciyar da su daɗi da shi a bisa fuska fa ta shari'a min kasbi kibati iyahu da nufin isar da su isar musu gaban wato waninsa dan kada su dinga duban kuma wani abu daban وتنعيمهم بأنعم مولاهم da kuma ni'imta su da ni'imomin ubangijinsu لا على الرفاهية A'a, ba wani da zamewa ba kuma Wata cikin jin daɗi ko kuma sharkar da a ba irin wannan bane ba irin wannan bane مفعولين بخير a كفاية baiban kulawa ne su iyalin shehu da kyakkyawar wato isarwa محفوفين بخير sannan رعاية a baiban kewayewa ne su da fiyayyen kiwo ظا- ظاهرة عليهم أنعم مولاهم sannan ni'imomin ubangijinsa a bayyana suke a gurin iyalin shehu za ka ga wato yana ni'imta su da ni'imomin Allah baya takure su ya ci gurgure su a baya yin haka nan sannan kuma baya sakin su ya dinga tantana musu duniya har su samu zaukin duniya yana yalwata musu ni'imomin ubangiji bisa fiska ta shari'a واضحة عليهم آثارها sannan a a gurabun ni'imomin Allah a bayyana suke tare da su ما شئت من عفاف وقناعة ولا ذاك لنفس ذاك ذو za همة ka ga abin da ka so a cikin iyalin shehu na kamewa da gamsuwa da kaɗan da kuma karamci na rai da ɗaukakar himma قد إتا قد إتادهم السخاء ya saha'a ya saba musu da baiwa hatta alifat nufusuhum har sai da rayukan su saba da baiwa wa asmarat minhu burusuhum sannan da shaida shansu kuma na baiwan nan ta yi 'ya'ya kuma yadda shirin lahum li ilahi nufusihim fawqa ma yana yana ajiye musu fiye da bukatar su domin wadatar da rayukan su gabarin gabarin dubabi ويصرف أحيانا بأنه لولا الرفق بهم والبري على مقتضى قولهم وقولهم على أن يتشوفوا لما في الناس madda وشعر harajiya sannan شيئا yana bayyanar musu da cewar ba don tausasa musu ba ba don kuma yana tafiya da su gwargwaron hankalinsu ba ba don tsare su gabarin su dinga tsinkayar abin da yake hannun mutane ba da babu abin da zai ajiye gidansa ko kwaya an an fahimta ai fahimta.
wannan kamar yadda ake cewa ne idan za ka yi limanci kai koyi da wanda yake mafi rauni waɗanda suke bayan ka an bayyana ai ka dinga duddubawa su waye a bayanka kakkai ai kakkai sallah irin taka idan za ka yi jami'i yi sallah irin ta nan da suke bayanka to haka shi tijani ke tafiya da iyalinsa da mutanensa ga baki ɗaya a cikin lamarinsa yana tafiya ne da su irin ta gwargwadon iya hankalinsu gwargwadon iya mukamansu to mu je فيخذل لهم من قوت سنتهم طعاما وإداما Eh, ba ka zullahum yana taskace musu wato eh, abincin shekara su na, na, na abinci da abin miya wato hata da magi da mai da yaji da gishiri komai sai an aje na shekara a gidan shan tijani.
وعسلا وفاكهة Hakan nan wa asalan zuman nan wa faki hakan da kayayen da marmari irin su eh, lasibin nan da inabin nan da da sauransu da irin su tamru din nan da binu da waye sai aje na shekara guda.
ما يكفيهم وكفي أضيافه abinda zai ishe وأطعامه shi abinda zai isa kuma bakinsa da ninkin baninkin din haka kuma
ليقول به الأضياف والضعفاء wal masaki da ba والمساكين.
hakan nan domin ya dauki nauyin bakinsa da kansa da kuma raunanan mutanen da suke tare da shi wal masaki da almajirai almuntasibina ila Almuntasibina ila Allah Allah.
wanda suke dangantuwa zuwa ga gare shi ممن domin هو neman Allah ملازم له daga wanda suka lubunce shi ومضاف إليه في عدد أهل نفقته da kuma wanda suka rabu gare shi a cikin kididdigar waɗanda yake ɗaukar nauyin ciyar da su أو من يرد عليه ko kuma wanda suke zuwa gare shi فينفق على عدد عديد saboda haka shehu yana cewa a bisa taro mai yawa kullum abin da ake ci a gidansa na abinci tsakanin cikin gida da waje da baƙi da almajirai wato galibi yanda kuke ganin manya-manyan halihukun shehu ɗin suna masala irin rayuwar shehu tijjani ne an fahimta ai
نعم فينفق عن- ف- فيؤكل عنده الوسق من القمح ba ka ji fi na haule من أو من أو ثلاثة ana cin kaman taiki guda na alkama kawai tsakanin yau da gobe ko yau gobe jibi an cinye taiki guda abinda suke ce wuski shine kamar misali wato abin nan ah, wuski ah, wato sa'i sittin kenan sa'i sittin kenan shine taiki guda shine taiki irin nasu taiki guda dan bayanta ai to yau gobe an gama da shi to نعم وأما wannan fa abu ɗaya fa yake zance bangaren alƙama kawai banda sauran abubuwa kuma وأما في وقت وفود الركب الزائرين إليه amma lokacin zuwa masu ziyara zuwa gare shi فلا نقدر لذلك ba قدرا za mu iya iyakance alƙadarin abin da yake cirewa ba فلا تتوفر له عولة بالغة بالغة ما بلغت ka gani haka nan auli ba ta tabbata gare shi diyan da kuwa taron da ya kai wato ba za a ce yanzu misali ana ba ku wannan in in babu baki a ce ana ba ku ana rarraba muku kan misali kwano ɗaiɗai a gida ana yin malmala ɗaiɗai ake sassa muku kowanne yanzu inda an yi baki a yi aulu kun san aula na farilla ko na fara'ili shikenan masu rabu sun yawa sai hamu sun yawa sun taru saboda haka a yi maliki a ɗan gunsara to abin da yake kama da wannan aulatin kenan nan abin da za a ce masa kenan baya aula a gidan shehu saboda hukun tare da yawa kowa sai ya samu kifaya
وجميع ذلك كله يكتاله ويجلبه من البلدان duk abin da البعيدة ake bukata ɗin shehu yana da yana aina mabi da kansa maulama shehu tijani yake tashi da almajirai su shiga kasuwannin ƙauye irin kasuwannin fa da ake zuwa na ƙauye ɗin da kansa maulama shehu yake zuwa yana auno abincin da ake bukata na gidansa da na almajirai da na baki da suke zuwa saboda yawan wufudu tun yana cikin abisan gona tun ana abisan gona kamar a zo fas to wato an dinka tuhuwa da kasashe masu nisa yawan baki yanda kuka zama ana tafiya kaula hannan anan kamar ka zama jima'a da khilafati ce yanda kaga ana ta haka ake tun ana abisan gona saboda haka da kansu wani zubin shi tijani yake tafiya ƙauyuka kasuwancin kasuwannin ƙauye na abincikan mutan gida da almajirai da baki da waɗanda ake ɗauka nan a gari. haka nan abin.
Da adam wujudin zar'i.
Saboda rashin samun.
Bil makalin lazi huwa fi.
Dan tsarin kayan abinci a inda yake ba ku wani kasuwar abinci a Abu Tambura. Dan karamin gari ne.
لأن البلد ضعيفة جدا. ولا يخلو عن كثرة الأبيات.
كما قاش بايا وكنت شو قبل يوم ما دائما شو هكا أما الرجال فخارج الدار في أمثلة متعددة.
باقي إذا سكروا تو مزا تسمع دمسوكا فأوجين جدا. a waje wa amman nisabu fadaila da su kuma cikin gida nan ne mutukan su suke akwai dakuna na baki a cikin gida da kasuwan kai
Na'am. Wai tafaffadul guraba a ahlal nisbati wai yahimuhum.
Shehu yana bibiyar bakinsa wanda suke ahlal nisbati wanda suke dangantuwa zuwa ga jama'arsa suka zo gare shi yana bibiyar su wai da yahimuhum da kansa yana ci da su abinci.
Wa yusi man yaf'alu zalika lahum radiyallahu anhu. Yana wasiya ga wanda din zai jikunci wannan aikin garin su Allah ya ji shi da kansa zai dinga bibiyar baki da suka zo dakunan su matukan su an kawo abinci an kawo muku abinci yana bibiya da kansa.
ومن عادته أنه لا يخرج من داره شيئا لأبياته أو غيره من لباد كبار من داره yana daga al'ada shehu tijani baya fitar da wani abu ko na kayan abinci ko abin bukata daga gidansa sai cikin gidan ya gamsu kuma an fahimta ai ba shi Allah da kake gani wato Allah fusakunsa ba su da iyaka tabaraka wa ta'ala ba wai fuskar ta ɗai irin ta wannan cewar kan misali da kake gani yanda za ce abubakar siddiq a ce na bar musu Allah da manzon Allah wannan wata fuska ce akwai kuma wata fuska na cewar shi kuma gidan sai ka fara kula da shi ka gamsar da shi sai ba su da bukata a cikin gida sannan za ta waje da shi an fahimta wannan kaman wato za ka ga akwai kamala a cikinsa ta fuskar zahiri da baɗi da shari'ar da kuma waccan wato tafiya ɗin ta wato kibaru ahlul khususiyati an haɗa su ga baki ɗaya ko ba ka gane ba saboda wancan kuma yanzu misali shi gidan in ka dawo shari'a shine wajibinka shine farillarka shi Allah ya dora maka shi yake nema kuma a gurin sannan kuma shine abinda zahirin wato nassin shari'a ya zo da shi wala ta jali da kama wani sunna wani duka wala ta basu ɗan kullum ba ka gani ko saboda haka idan kai wancan ka tafi matsayi na asabir ahlul hudud ka ja ja ja ana wannan kuma ko da yake kana da wancan matsayin amma ka dawo kuma a ila ka ɗau kafa ka kan diddige na shari'a an fahimta ai ai shari'a ba ta zo mana da cewa ka fito da duk abin da yake gidanka ka bar musu Allah da manzon Allah shari'a ba ta zo da wannan ba wannan abin ne tafiya ta mukamin mutum shi a kan kansa to ka gani saboda haka sai gidan ya gamsu sannan da abin nan shi yasa a kowane lokaci saboda Allah tabaraka ta'ala ba shi ba ka iya masa wata fuska guda daya bayan Allah wato Allah yana da jilliya shi da mu'amaloli da su daban-daban kaka ga wani babban waliyi kowa ya saba wa tafiyarka ko ya saba wa tafiyar malaminka ka gyare shi ka ga cewar ba haka bane ko kuma mukamin ka bai kai ba ko waye kaza kaza da sauran ba haka bane rashin gane Allah ne Allah ya fi karfin ka ya fi karfin malaminka yawa bai da iyaka Allah tufa ku ne da shi bai da iyaka yanzu ba ga Annabi Sulaiman ba misali shi ya fi kowa zuhudu a zamaninsa shi ne kuma gausun zamaninsa shine komai ma shine wasu da tsakanin halitta famin awam su da gairi sanin na za a dawo na gashi nan ba ka kayan mu gashi nan ko ka bayar ko ka rike Allah aka yi masa ba ko ka bayar yau duk abu na Allah sai ka yi wurin Annabi Sulaiman amma ka ga yanda yake kujera ma ta gwalce da waye da sauransu yana tafi a cikin iska da dogarai da waye da sauransu kai talabin ba kai zama kamar dogara da wurin ban ba in ba kana da wasila ba to kuma ka kuma yanda yake to haka abubuwan nan suke to wato tujalliyat ne da ubangiji daban-daban daban-daban daban-daban daban mazahiru ne daban-daban kuma su idan mukamin ya kai a gurin Allah da wancan din da wannan uwar su ɗaya uban su ɗaya ba ka gama za Allah ba zaɓi aka ba shi bayan an yi sunan nabiyan malikan au nabiyan abda zaɓa kawai ya ga dama ya zama nabiyan abda amma duk ɗaya ne a gurinsa ko ya zama nabiyan malikan ɗin ba su da bambanci shi yasa ba a ba a yi wa Allah doka ko a yi masa iyaka ko ka dinga ganin sa ta fuska ɗaya ba haka yi bane abu ya fi ƙarfin haka to
to in akhraja yawman ma ta'aman lan yakun fihi ghayruhu hadiran to awadahum akhara mithluhu la mahalata to idan ya fito da wani abu waje daga cikin abin da yazo da shi gida ya fito da wani abu waje kawo baki bai bar komai a cikin gidan ba sai ya musanyo musu da wani abu kwatancin sa ko shi irin sa la mahalata ba makawa baya barin zuciyarsu da ko ganin kyashi ko kwaɗayi ko hasada duk sai ya sassaka ci wannan abubuwa daga cikin ran duk abin da ke nufi kenan abin da ake nufi kenan to wa yunabbihu ala zalika yana faɗakarwa kan haka wa yuradihi ghayrahu yana kuma tarbiyyantar da mutanen sa mahafata tawassul la haqqin litarki akhara domin shayin kada ka koyi kokarin cimma ba da wani haƙƙin ta hanyar rushe wani haƙƙin kuma yawa sai kayi balas ko ina ka ba da kowane haƙƙi kana tafa da shi wannan shine ƙarshen kamala kaji ba subhanallahi kowane haƙƙi ana tafa da shi domin sha'ani da jallawa hannu jibdu ba'ani wa hatiramu kuma tare da yanda yake da cewa din wato shi wata jalib ba shi da sassauci wajen alfarmanta abinci da kiyaye shi idan kuka yi masa wasa da abinci to kuma za ku ga tashi hankali mata fadala ce mata fadala shekun lilhu tilka masa tilhi liman ya akuluhu duk sanda wato wani abu ya rage an ci an rage to shi da kansu zai san sai an nemo wanda zai ci abincin nan وإذا وإذا خرج الطعام من داره للأبيات idan abinci ya fito daga gidansa ga baki وفضل عنهم ya saura da suka ci suka rage sai يتصدق به ta daukar da shi kuwa ولا يرجع إلى الدار منه شيء babu wani فصلا abu da ake mayarwa cikin gidansa in ya daga ya fito kwata-kwata لأنه خرج لله dan ya fito تعالى ne dan zatin Allah da inda ya fito dan Allah ba ka mayar da shi kuma cikin mulkin sa ana haka nan suke an fahimta ai wannan can da muka yi jiya ko to haka nan haka nan وعادته الكريمة رضي الله عنه إجراء الصدقات على Kuma ما bayan gidansu sun taɓa yin wasa da abinci ya zo ya tarar da abincin a wulakance sai da suka yi ni suka kwana ba su ba su abinci ba a gida shi da kansa uku ba tallahu saboda abin da suka yi sai da suka yi ni ba su ci ba suka kwana ba su ci ba ya yi wata su tukuna su san alƙalarin abinci ba wasa shehu to wa- ya- al'adar shehu mai girma Allah ya ji da shi idra'u sadaqati على مر الليالي والأيام wato gudanar da sadakoki bisa shuɗewar darare da kwanuka ففي كل جمعة يفرق الجمع على ضعفاء duk البلد juma'a sai ya wato rabon alkama a bisa wato eh, eh, talakawan gari ya ya rabar da alkama كل واحد ما يناسب حاله من الضعفاء والأيتام kowanne gurgurdan abin da ya dace da halin sa daga talakawa da marayu والأرامل da kuma zawarawa وكل da مهتاج kuma bukaci وكذلك في كل يوم عند وقت الضحى يفرق hakan nan الفرد عن kullum ma الصيام kullum da hantsi yana raba wato irin wainan da ake rabarwa ko gurasa ga yara ana raba musu في باب kofar داره gidansa هكذا شيره رضي الله عنه مع من ضعف عن القيام بمقبلة نفسه من سائر Kuma الأصحاب haka al'ada shi dan dike ga duk wanda ya rauna da ya kasa tsayawa da nauyin iyalinsa na daga almajiransa saboda wata larura ya kasa shi ma ya so ila yana cikin nafaka cikin abin da yake koma wani taimakawa na ciyar da iyali wal barakatu min Allah subhanahu kuma albarka daga Allah subhanahu wa ma awwada awliya'ahu illa linana shi bai saba da masoyansa ba sai baye bayansa wa ma abda ilaihim illa hasana wato ba su wani ba illa abin da yake ne wa qarshu idatul barakatu ma awuti zalika wa fi sa'il umuri an ga albarka ku tare da shi a cikin wannan da sauran al'amuransa ma za da ma za da izana illa lillahi da khairan wa barakatun min Allah subhanahu ya ƙara kyautata mutane ba sai shi kuma an ƙare shi daga janibin Allah wannan alkhairai da albarkatu kuma yana da yi kuma ana da ganin yalwar buɗewa alkhairai da albarkatu to wa haka ba wa haka ba da Abu radiyallahu anhu fi wa haka nan al'ada shehu take fi sa'ir ahwali a sauran halayensa wa idza ta'ammalta ma ya kharuju min yadihi Idan ka kula da abin da- irfaqatin in ka kula da abin da yake fita daga hannunsa in daga ciyarwa da taimakekeniya wajadta ma la yaqdiru alayhi illa al-mu'ayyaduna amsaluhu ba amsaluhu eh za ka ga abinda ba wanda yake da ikon yin sa in ban da waɗanda ubangiji ya karfafe su da wani ruhi nasa irin irin shehu alladhina ba'u nufusahum wa arwahum wa amwalahum waɗanda suka siyar da rayukansu da sirrin rayukan nasu da kuma dukiyoyinsu wa arba'ahum wa arbahuhum ala Allah Na'am.
sannan suke neman riba su wurin Allah wa fi sabilillahi kuma a cikin tafarkin Allah la yuriduna ba ghayra sa nufin wurin Allah wa la yu'awwiluna ala ba sa Allah dogara ta taurinsa hada sha'anuhu wannan radiyallahu shi anhu sha'anin shehu dan Allah ya ji da shi wa amma ma yasduru anhu fi ma'amalatil aba'id amma abin da yake abin da yake kasancewa daga shehu tijjan na mu'amala wanda makusantansa da ake zance iyali da almajirai da baki da masoya waɗanda suke tare da shi da kuma makusanta haka nan nagari da sauransu to amma abin da ya shafi mu'amalar malisanta hukumar muwasat ne daga taimakeke ne aljannati mai girma wasalatil jalila da kuma sadar musu wato alhairansa mai girma dai azam min zalika to kullihi abin shi ne ke girma daga wannan duk abin da muka faɗa din nan لكونه يجمع ما يجمع bal yaqriduhu kadhalika majmu'a domin yana taro abin da yake tarowa ya rike shi gabaki ɗayansa a ثم يؤتيه دفعة واحدة kaci da duk a fitar da shi gabaki ɗaya لكن لا يقلو على ذلك إلا النادر ka gani sai dai irin wannan ba babu wanda yake tsinkaye kanta sai na jirin kalilin wato in wata gashi za a kai wa wani kan misali wasu ne manisanta can a zariya ne a kaduna ne a ilori ne a ina ne da sauransu sai ya aika musu da kamar can goma na abinci lokaci daya shi ne duk asan wayi da can an dade ana taro abincin ya ci kasuwar kare kaza kasuwar kawai kaza abin ya taru lokaci ɗaya za a yi kafara raƙuma guda saba'in su kayar da musu kai lauya daya نعم وقد اطلعت عليه مرارا eh na tsinkaye kan wannan su da yawa صرفنا المال الذي يخشى صاحبه الحسرة to zai zai bayar da dukiyar da ma'abocinta zai dinga shayin talauci وذلك لما قررناه من عادته رضي الله عنه wannan saboda abinda muka tabbatar tun a farkon fasalin nan na al'ada shi da na ɓoye sadakokinsa وإن وإنما يتفق لنا الاطلاع على بعضها to mu ma yana yiwuwa ne mai tsinkaye kan wani abu daga ci ba kuma muke tsinkaye ba daga ci والنظر لقليل منها da kuma abu kankani daga cikin baya bayan su shi Amma- ne iya gani أما إذا تعرض له أحد يطلب معاملته Eh, أو يراسله بمراسلة ko kuma idan da kakan misali idan ya idan wani ya bujiro gare shi yana neman yin wata mu'amala da shi ko kuma zai wani zai zai masa wani aiki haka nan tsakaninsa da shi فلا ندري ما يفعل إخفاء إخفاء ba ma sanin abin da yake aiwatarwa tsakaninsa da shi saboda tsanin ɓoye sadakar sa da shi ومن كراماته العظيمة yana da karamarsa babba الجارية wacce ke mai gudana الكتب kaga yan tabayi yana daga cikin manya-manyan ɗabi'un shehu tijjani bayi ka san bawa dukiya ne in ka yan daji ya fita daga ƙarƙashin mulkin ka kuma sai da ya ga dama da rayuwarka ko ba haka ba نعم فقد أعتق سيون واحد جميع من جداره من الجماع ka gani wata ran wato rana ɗaya ya yanta duk abin da yake gidan sallar koyin gima ta gabaki ɗin sai yanta ana tashi daga baya ka ce kai suwaye suwaye a gidan na kwangi kaza a to wancan an yanta to wancan an yanta ga shi ake ce kai duk ko suke gidan nan kun ga baki ɗaya ce ta yanta.
ko kullum ila izin hamsa a sharata.
a lokacin su goma sha biyar ne kwangi masu hidima.
a ta kunna da fa'atan wahida.
ta su lokaci ɗaya.
waka zalika a ta gaba da zalika salatata a sharata ragabatan.
hakan nan shehu abu harajin yake cewa bayan nan na ga shehu ya yanta mutum goma sha uku min al'adid na daga bayi albaligi na wanda suka cika kun mutane.
faktaba li kullu wahidin ruqatan wa ja'ala halahu fi ya rubuta wa kowanne takarda ta yanci ya ce gashi nan ya rataya masa ita daga nan irin abin nan da ake ne suke ce masa ne ne aka rataya masa na yanci gashi yau ta ɗin na yau ta ɗin na aka rataya masa ta wa qala lahu gashi nan an ta hurrun fi sabilillahi zai rataya masa anta hurrun fi sabilillahi zai rataya masa ila ghairi zalika mimma la nasali wa alayhi Ba asara da wani wannan abin da ban ba ma ma iya tsinkayen sa fata wala na'lamu lahu sababan ba wala mu san kuma ilaha sababin sa ba mu san aikin sa ba radiyallahu anhu Allah wa ya ji ardahu cewa da yadda da shi wa masha'ana bi mu ma ridahu ya ji yadda mu daɗi da samun yadda da فدل جملة a jumlace dai فصحابه رضي الله عنه bai wa shehu Allah ya ji da shi a bashi da girma وإنسانه جسيم sannan kyautayinsa abu ne gwaggwafa ليس على سنن ما ما يولف yawa ba irin gwadaban abin da aka saba da shi bane na tsawa mutum ya ɗan zaro ya bayar وإنما هو خارق للعادة wannan mai keta al'ada ne وخارج عن الأمور المعتادة kuma ya fita daga al'amuran da aka saba da su لا يناظره فيه مثله من أحد الخصوصية eh fadlan Fadlan nan an gayyaye mu.
ko da manya manyan kebatattun wajiye ba sa iya wato yin kini da shi a cikin wannan ballantara kuma wasu su bal har da fasi baki na نعم إذ من عادة المشايخ الفاعلين لمثل ذلك domin أن yana daga يبذلوا- al'adar shehunnai masu yin irin wannan eh, muje أن an يبذلوا ويدفعوا yawa su karba su bayar فيصرفون ما يؤتون به من مال الله على sarrafa عباد الله sarrafar da abin da ake zuwa musu da shi na dukiyar Allah akan bayan Allah لا يدخلون ba sa شيئا aje komai وهو رضي الله عنه لا يدخل Ba haka شيئا shi shehu shi ma baya aje komai وكان قبل هذا الوقت la ya akulu Kudin ne da da aka ajin kan albarkata albarkata.
gazan su yake cewa su shehu ne manyan bayan Allah abubuwan da ake kawo musu ne. ko ba haka ba? na baiwa na baye baye da hadiyoyi da wane ne shine ba sa rike komai to shi bayan ya ba da wannan sanan shi kuma shehu tijani yana da dan kasuwa ne shehu rayuwa aka yi yadda take ta wato waliyi ne irin na wannan zamanin na ƙarshen zamani yana harka ta fatauci ta export da import shehu yana yi yawa ya amma wata iri- wani iri ne abin yanzu yanzu nan za a zo da abin irin na abdurrahman bin azum kayan kasuwanci ne yanzu yanzu nan zai tura su ga baki ɗaya an zo da su daga ƙasashe an zo yanzu yanzu nan za a tura kayan duk da aka zo da su kuma zuwa ga na hadiya kuma bayan wanda kuka ba shi na hadiya ya bayar to kuma naka kuma na harkar kasuwanci shi ma an giza shi yake ga baki daya kuma shi shehu da a farkon sa baya karbar hadiya shi ne yake cewa kana qabla zalika la ya'khudhu min yadi ahadin albatata baya karbar komai daga hannun ko wata irin himma ce matsaukakiya aliya an bayyana ai wanda sai dai irin amsalin hudun ka gani حتى وقع له الإذن من رسول الله صلى الله عليه har وسلم sai sai sami izini daga annabi sallallahu alaihi لا يرد على أحد to yana شيئا daga حصل yana daga cikin himma shi dan duk abin da zai yi ya fi so ya same shi daga annabi kaga yanzu misali gidan nasu shi kakansa wanda ya zo fa sananne ne fita- wanda ya zo aina mazi ya zauna kakansa na hudu sananne ne fitacce ne daga cikin hashimawa shurabawo saboda ga na taba su nan karar ba ba boyayya ba duk abu ce sananne a kasashen su baki daya amma duk da haka ya ki yadda da cewa alhassan ya ki yadda ya ce da kansu jikan manzon Allah alhassan to yake tukuna sai annabi ya gaya masa cewa kai dana ne ba zai duka duk wata shaida ba saboda karfin himma hakan ku aka yi sai da manzo Allah ya ce masa anta waladi haka saboda haka to haka duk al'ada shi take duk abubuwa sai ya samu izini daga manzo Allah kai tsaye sannan yake yin su kaji irin daukakar himma kenan to la ya rudu ko ala ahadin ala ahadin asiyan ba ya alfana rudu komai ga kowa kwata kwata bayan sami yau bayan izinin Allah wata haruji min yadihi al-amwal al-ariba sannan dukiya mai lotar ta fita daga wal hannunsa ataya al-azima da baye baye masu girma Allah shi da yake son yusla halil agniya min as-sujjad wanda in kwatancin ta baya iya yiwuwa ga mawadatan yan kasuwa ba za su iya ba wa ma zalika illa ayatun min ayati wannan Allah aya ce kawai daga ayoyin Allah wa barakatan muhammadiyya sannan albarka ce irin ta annabi min asari barakatin sayyidina barakatin masjidina sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da bawa zai samu ka'inan man kana komai da kasa a wilaya komai da kasa a wilaya to wato wa kulluhum ne min rasulillahi multamisun ne au rashfan min manzon Allah shi ne teku halitta baki ɗayanta shi ne kuma sama'ul ka'ina ce anzalakum min sama'i ma'a fa salat awdiyatun bi qadariha to shine sama'u din baya baya na Allah sune ne ma'an din sannan mu kuma nan kowa ku ne awdiyatu din kowanne da gurgudan alƙadarin sa anan ba ba tasiri bane ishara ce an ka ji a ce an abun nan ishara ce da take kunshi a cikin aya shine kuma albarkal asayin متعرض لكل متعرض من البهود والأواني المال أجل كل متعرض من البهود والأواني بهود والأواني سنة أودية تدن an fahimta ai shi barkar Allah din shi ne wannan sama wanda yake kwalan yiwa shi ne kuma wancan hadisi magalma ba asan la bi min al-huda ne kamar sanin gaisir kasiri asaba arna kwatancin abin da nazo da shi kaman wato matsan ne mai tarin yawa ya samu kasa kasar su ne halitta baki daya shi kuma shi ne yake zubo da ruwan kaga ya zama saman ko to shi ne bayan ka ko karka ina ce sama ko to annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi ne mai gidan shehu tijani duk abin nan da kake faɗa kake ji ana faɗa hakikanin sa na zakan annabi ya kuma zo nan ingadan ya ya zo wurin shehu tijani kuma ya kwaranya anan yasa ko ilimin da muke faɗa tun daga farkon nan su mutane suna ganin kaga mun yi bayani kan ilimin shehu ko da irin yalwarsa a cikin ilimi na ma'akuli da mankuli don mutane suna ganin su a gurin su ilimi shine wanda ya littafi wani kaza mujallabi kaza wani ilimi ya takuran aka rubuta shi ilimi ya zama takaitacce rubutacce shehu ya ba da ilimi ne irin yadda salafu suka ba da ilimi duk cikin sahabbai ba mai littafi guda daya amma ka san da duk abin da ya fito daga annabi wurin su aka sani duk ahlul bait rasulullahi nan gabaki ɗaya na daga sahabbai da na bayan su ba wani mai littafi guda daya hakan nan duk tabi'ai gabaki ɗaya yanzu ba wani mai littafi kwaya ɗaya a duniya babu shi inda aka fara tarihi cikin atibawar tabi'i ne ƙarshen su ma imamu na maliku yanzu yau duk duniya ba wani tabi inda ya haɗa shi aka yi dai girman wata an fahimta amma ka san duk karatun daga wurin wayan can ya taho aiki ta irin hanyar su ya bada ilimai sai ka zo a nuna maka irin yanda ya bayar da ilimin dan yanda aka dawwana iliman nasu da suka bayar da baka haka aka dawwana nasa shehu tijani a cikin dukkan fannoni na ilimi Allah ya kara masa yarda. ka kuma irin dai baye bayan wayannan dabi'u ne duka na manzo Allah da yake yin dadin su gashi nan da ga abin nan warasatin minhu wa maqaman wannan wirasa ce daga manzon Allah kuma da mukamin da Allah ya ajiye shi a cikin qama Allahu fi yawwa Allah ya tsayar da shi wa zamanin min sallallahu alaihi sannan kuma da wasallam mana ce ga daga wato daga Annabi sallallahu alaihi Mijina wasallam jami yayi masa yayi masa manzo Allah ya lamunce masa cikakkiyar wadata alladhi la faqara ba'dahu ala wanda ba al-jamal talauci bayan sa arzuwa bisa jirin har abada ke zuwa Allah don albarkacin shi da nuna wannan wadatar nan Allah mu wata na ka zama barkar rasulullah A za- wato za- zamanin na shehu tijjani wannan zamanin karshen duniya waliyu ashirin zamani to lamari duka gabaki daya yana buƙatar wadata to muna fata Allah kai mana Allah ka sa ba sai mun dubi wanin ka ba zahiran wa wannan Allah kada ka rataya mu a jikin wanin ka dan wanin ka zai da komai yau wanin Allah zai da komai shi ma talaka ne mabukaci ne ta kansa yake wallahi ko diyan da yake kuwa in aka in ya bayar ya bayar ya bayar to kuma zai shiga tsoro kuma ya za a- to duk wanda yake da geji in baka shiga yanayin da ba geji ba to wannan kana nan a cikin talaka wallahi ko dala biliyan nawa ba ana cewa sun buga kuɗi ba dala biliyan kaza ai tana da iyaka in dai aka ce dala biliyan kaza wanda ya samu Allah ya samu annabi shi ne da iyaka ubangi tabaraka ta'ala Allah ke da samu Allah ko da samu Allah ko da samu a cikin shi kara shi ta jana karama dukkan auliya ba ki da Allah kara musu shi Allah kara musu karama rubin kuru da Allah ne tsari da yake ni billahi kullana waliya wa nasira ومعينهم سعيدا في الدين والدنيا والآخرة لا تكلنا إلى ذلك قد أنفتع إلى الله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله